بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau shida ga watan rabi'u bisani shekara ta dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ne da ashirin takwas ga watan Satumba dubu da ashirin da biyar miladiya mala ya ce littafin askari faslun fasali wala ajizu anil qiyami wanda ya gaza tsayuwa mu'tamidan ya tsaya yana mai wato dogaro da wani abu yusalli jalisan to ya samu yusalla a zaune mustaqbilan yana yin fuskar alqibla fa in lam yastati idan shi ma zaman ya gagaje shi istanada ila qahirin to shi kenan sai ya wato tokar kansa da wani abu wanda yake mai tsarki kare tokar kansa da wani abu da yake ba mai tsarki ba to amma shi kanshi abin da bai tsarki ba wani lokaci ya danganta kun san su malikiya wannan abubuwan ba wai sharɗi ne suke musu na ingancin sallar ba galibi sharɗi ne da na sunna mu'akkada ko wajibi yanayin waɗannan wato shi tsarki na habati wajen malikiya sau da dama wani lokaci ba sai ka zama wato wato sharɗi na inganci ba akwai masu faɗan haka din sabani tsakaninsu kama galibin al'amari dai ba sa cewa sallar ta ɓaci ko da wani waje ne aka yi sallah inda ake tsammana akwai najasa a wajen to najasan kuma ka sha bamban akwai najasa a cikin mai fantsama wanda ke ɗan yace ko wani abin wannan akwai najasa cikin busasshiya ce ba za ta zama ta taɓa ta yi tasiri a mamaci ba to duk busasshiya irin wannan ko wacce take mace fantsama wannan tana da sakin al'amari bai na ajaza idan ya kasa a yi a zaune fa'ala yaminihi to sai ya yi sallah a gefen sanada ba kullum al'aimanin sun mal'aisa fa yi na'ajiza in ya kasa kuma fa'ala ya sarihi sai ya yi a gicciya a gefen shi tagu fa yi na'ajiza idan ya kasa duka a gefensa guda biyu fa mustalqiyan to sai ya yi a da girgire wato ya kwanta da bayansa wannan su an gane mutum kiyan ko yawa ya kwanta yawa sama wato fuska tana sama eh sama wannan su kaga haka suke gabatarwa to mutum ya samu mai wannan babu laifi in kuma yanayin rashin lafiyan ya zama da an yi canja rasu sai zaɓa wanne ne da masa shi a hakinsa ya ce ma yumkinu ya zai da abin da zai zai yi masa wa yumi bi ba ya ajizu anhu wato ya ce ma yumkinu abin da zai zo zai iya yin sa za a aikata na aikace aikace sallah din to to ya zo da su wa yumi bi ba ya ajizu anhu abin da kuma ba zai iya yi ba sai ya yi imani wa yakhfidu sujuda an ar-ruku'i ya sanya ruku'i sujadarsa ta yi tafi zama na ruku'insa wato kasa-kasa ya'ani ruku'i shine wato ya sanya ruku'in sa shine wato yake sama shi kuma sujada sa ya yi kasa sosai wala tasqudu anhu wato sallan bata saraya masa huwa ya aqilu yana iya hankalta sallah kunji wannan shine doka ta musulmai inda kana hankaltar sallah to ba shi wa ka cewa za ka sallah ba fa yana ajaza an jami'il harakati idan ya kasa dukkan yin motsin sallah din faƙila wasu daga cikin malamai suka ce ya ƙasidu bi kalbishi to abin da ke kansa shine wato zai yi da zuciyarsa zai yi da a zuciya waƙila ta sukufu a nufu wasu daga ciki wasu daga cikin wato magana da ake da ita a mazhab sai ce za ta saraya a kansa magana cewa za ta saraya wannan magana ce mai rawunin gaske ba ba shine mashhurin mazhabin malik ba mashhurin mazhabin Malik ko da yake dai akwai magana da ake ruwatowa akan wannan amma dai magana da take inganci shine da in dai mutum ya yankaci sallah ko a zuciya sai yayi ta ko da a zuciya kwatankwacin wannan shine kwatankwacin wanda za a zo a daure shi za ka daure shi aka daure mishi gabobi kaga ba shi da dama ya sallah kaga shi lafiyan shi da ba to a ce ba zai sallah ba kaga ba a ce ba zai sallah ba ko da zuciya sai ya sallansa sabanin wanda suke cewa bai tsaya bi sallar ba sai in Allah ya bashi dama shi kenan sai je ba kaga wannan wasa da sana'a ne wasa da wasa da sana'a da ubangiji ya halice shi dole sai yayi wannan sana'a ce ce ibada ga akwai abin da shi wannan ke kawo yana da jin da ba shi da wani abu da ci gaba kawai mazhabin imamu shafi'i da sauran malamai shine dai mutum ya zo da sallan ko a zuciyarsa ne wa fi khawfihi al-ghalabata idan yi gami da tsoron wani gami da tsoro da yake yi cewa zai iya samun rinjaye na hankalinsa hankalinsa ya rinjaye shi ya jima'u bainas salataini ya samu ya hana tsakanin sallan guda biyu wato bai da lafiya ne yake ganin da azahar dai hankalinsa na kaiwa azahar amma an haka suke aka karfe uku zuwa karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar to galibi wato hankalinsa yakan yakan disashe masa hankalinsa yakan yakan wato gushe masa sai zama bai hankalci lokacin sallar ba to idan ya sami ya samu wato rinjaye na hankalin nasa to malamai suka ce ya hada tsakanin sallolinsa saboda me saboda ya yi tarayya da matafiyi wajen raful haraj ɗauke mishi kunci shi ma yanzu yana bukata ɗauke mishi wannan kunci ne wa fi talabin rifqi yayin da yazo yake neman saukin yu akhirul ula sai ya jinkirta ta farkon ila akhir waqtiha zuwa ƙarshen lokacin ta al ikhtiyari wa yusallihi ma sai ya sallaci sai sallaci sallah a lokacin wannan za ku ga duk mun ta yi magana akan wato maganganun malikiya wajen yadda za a haɗa tsakanin sallah din akwai wani lokaci suna magana jam'u suri wani lokaci kuma suna maganar akwai wani magana ce ta malik wani lokaci suna maganar wani jinke ta sai karshe kan lokacin ikhtiyari sai ya sallace su amma kuma ikhtiyarin shi ne jijin usuri ne sai karshen ikhtiyarin lokacin sallan azahar ne sai kuma farkon lokacin sallan azahar al'asar sai yi su kawo kowane a hakikan ya yi su alkan lokaci wasu ka ce a'a idan jinkirta ya jinkirta a sallan azahar din misali to sai ya yi a lokacin take ta hannu sosai sai ya sashi da asar din a lokacin ko da a lokacin da asar ne amma azahar ne amma ko ne kaga ta ta yi kusa da ita a lokacin wani da magana ce mai rauni ba ta ba mutum ya samu ya yi zai iya wannan babu laifi amma dai in aka ce zai ce ya yi wannan sharɗar masu yawa to kaga abinda aka sa mishi dokan saboda shi kaga ya tsanai kuma shi ne a ɗauke mashi kunci yanzu kusa shi kunci kuma a yana ce bari kawai sai haƙura sai ba lokaci ya yi ya fita kansa amma yanzu waɗannan shaɗe da kuke ba shi wannan kaga duk ba shi ne abin da yake daidai ba saboda haka dai in misali a zahar da al'asar ɗin yana ganin zai iya kaiwa rabin lokaci rabin lokaci a zahar ɗin sai ya sallace su a rabin lokaci duka alayi hali za ka samu dai ya yi shi a al'asar ɗin a cikin lokacin sallar al'asar a lokacin sallar azahar ɗin in kuma yanayin jikin nasu bai bayi ba kawai shikenan ya gura sai ya je ya sai ya sallace sa farkon lokaci wannan babu da insha Allah na'am a galibi ko za ku ji mazala hadisan mazala suna cewa idan jadda fi safar ya shiga tafiya da in akwai aziman tafiya wasu yanzu malamai sun halatta suka ce kwatankwacin sa kwatankwacin mai azumi matafi da zai sha ruwa ba zai azumi ba a tafiyan nan tasa ya samu mutum daga gidansa ya fara cin abincinsa amma wannan ina ganin ya kawo ta zama al'azima ce wato akwai himmatuwa na abin sosai ba wai tsammani ke ba shi sa da yawa daga wasu da ta hadisan matsala ake cewa idan jaddafi safar sai ya shiga tafiya sada aka shi kan shi kasar mu da malamai na cewa sai ya shiga tafiya da suke cewa sai ya bar bayan garin su ko ba gonakin garin su ya ya bar wannan sai sai fara sai fara yin kasar saboda kai zama akwai sakaci eh tunda wani wata tafiya za ka tsammani ka ci ai ba tabbatar ba shikenan sai ka ci gaba da yin ibadanka sai yayin da ka tabbatar shikenan sai ka za ka sha abinci ne ka ci abinci za ka sha ruwa ka sha ruwa in kuma za ka wato yi kasar ka sai kai kasar ta sai usul fiƙe ko jina yau ina yau ina shi ne ta masha Allah saboda yana sa a rika rike wannan din zamu dan ƙara dawowa sai mu ci gaba da مراتب الصعود صعود لم- لم- نا سيد عبد الله الحاج إبراهيم شاكيبي قال يجي يقول عبد الله وهو ارتسم صم اللغو والعلوي المنتمى الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي هو الذي ظهورا غابه يقول ينا عبد الله باوان الله ينا cewa wanda kowa kowa ya ba Allah ne duka da mu da su dumi tarayya da shi a cewa wato Abdullahi ba Allah ne kowa wanda lakabi ne da kowa ke son ya yi makansa in ma ya so ya so ya makansa ya to ya yi makansa gata in bai so ya makansa ba to wani dole sai ya shiga wani ya shiga cikin ya Abdullahi a ta bangaren rububiyya ko ya shiga ta ubudiyya wa huwa tasama sum wa huwa tasama sumal lahu wannan ittasama wannan alif alif laqti asanta ittasama wannan suna na abdullahi irtasama suman lahu shine sunansa kuma da ya tabbata da yanka da ake kiran yi da shi shine tabbata isman lahu an fahimta abdullahi laqabi abu ne da dama zai shiga karka tsammanin wato da ya ce abdullahi kawai laqabi ne kawai sai ce wa huwa irtasama suman lahu kuma wannan shine sunan da ya tabbata gare shi wala alawiyul muntaba ko shi ba alawi ne wanda yake danganta kanshi zuwa galibin al-balid alhamdulillah duka yabo da kira sun tabbata ga ubangiji allazi afaba min aljada wanda ya kwarara wato amfanin nuka da alkhairai masu yawa shine aljada allazi ghaba duhuran wanda ya kame tsawon zamani shi wani alheran amma ta hanyar aiko ma aiki sallallahu alaihi wasallama wannan alherin ya zo ci gaba waja'ala alfuru'a wal usula waja'ala alfuru'a ya sanya wato furu'a shine ilimin fiqh galibi da usul shine usul a ga wani lokaci malamai ba wai usul da furu da gurbu ba su ne a shari'a ba amma raba addini tsakanin usul da furu shine su mutum ne suke cewa wani abu da asali amma cewa a cikin addinin musulunci akwai manya akwai kanana wani akwai usul shine manya kamar sallah usul ce asul ce minal usul kamar azumi kamar zakka kamar sauransu kamar sauransu amma wasu abubuwa da ba su kai waɗannan ba kaga wannan furu'a ne in ka kwanta su da waɗannan waɗannan usul ɗin amma su yana abin da ke magana shine usul da furu shine wannan usul din furu'ud din fiqhu sune furu'ud din wannan san addini usul din kuma sune wannan shika-shika sanin ubangiji shika-shikan imani da wannan kuma kaga ba zai yiwa ce za a yi ittifaki da su da waɗannan ba waje alal furu'a ya sanya furu'a wal usula mahsulan na mahsulan maf'ul bi ma'ana fa'il ai hasilun ya sanya waɗannan furu'a da usul samamin abubuwa ne liman yarumu lailaha ga wanda yake son je ya same su zai same su insha Allah wanda yake son je ya karanta su ya koyo su to ubangiji ya riga ya sanya wannan ilmuka a sami sababbin abubuwa ne suna nan wa shada zaddina ai wa shada hadha dina bai kawo hadin ba wa shada zaddina ya sanya ya dauka wannan addini bi ban sadal wara da wannan annabi wanda ya yi wato talakai shugabanci wa huwa al-mujalli shi manzon Allah shine wanda yake yayi rigayi ya yi fintinkau ga halittu baki ɗaya walwara sauran talikai kuma ilawara suna bayansa daraja da kuma fifiko idan baka san waye biman sada din ba shine muhammadin wannan badal ne na biman sada ai kaman kace wa shada zaddini bin muhammadin wato shine annabi muhammad munawwil qulubi wanda yake yana haskaka zukata wa kashfil karbi kuma yana yaye bakin ciki ladal qulubi a lokacin da ake aka samu kunci da bakin ciki zala muka ce wannan yana yayewa ba ta fuskan cewa wai abin shi ke hannunsa ba ubangiji yana hannunsa sai dai muna son mu tawili mu ce zai yaye bakin ciki misali lokacin mun karke sunnansa ko kuma a'a zai yaye bakin ciki shine a lokacin a lokacin da zai ceto wannan ashfatul ubma da zai yi kaga wannan shi ma kashiful qurubi ne zaka sai ai tawili a wancan ma'anar da galibi waɗannan mutane in suka faɗi wancan magana suna magana akan muhalafa ce wani sabawa suka yi tabbata ga aqida amma kai in ka zo sai ka fasara sai ka fasara shi fasara mai kyau da hankali zai dauka ko shari'a za ta amsa sallallahu alaihi Allah ta'ala ya mishi wato salati wato idan kuka ambatan sa sallallahu alaihi rabbuna wa sallama kuma ya mishi wato aminci ya saka masa da aminci ya kubutar da shi daga dukkan wani abin shine at-taslim wa alihi da mutanen gidansa wa man li shar'ihim taba da kuma ubangiji salati da kuma aminci ga dukkan wanda in tama ai in taba da shar'i ya danganta kashi zuwa ga shari'arsa hada yace wannan kenan kamar yace amma ba da yace to wannan wannan maganar ta wuce fa hina qad ra'aytu al-madhhaba a lokacin da naga wato mazhabin imam malik din nan rujhanuhu lahu al-kathiru dhahaba al-kathiru dhahaba dhahaba al-kathiru mutane da yawa sun tafi zuwa ga cewa wato ita ce mazhaba da tafi sauran mazhabobi wato rinjaye kaga tun daga nan ka fahimci cewa shi a malikiya yana yana da dan ta'asubanci kenan eh ya ce wanda yawa daga cikin malamai eh to a mazhabin ahal madina ba mazhabin malik ne ba mazhabin ahal madina wannan a tafi tafi kan usul in ka katanta da sauran mazahib ba baki da na musulunci wannan amana magana tun maka lokacin shi malikin ba saboda su mazhabin su mazhabi na sahabbai galibi kuma mazhabin su mazhabi ne na na kuma manyan tabi'ai a nan ilimin yake nan ne majiyar ita ce inda dandazon hadisai suke a lokacin shi yasa ibn taymiya ya wala fil tafi tafdilu mazhabi ahli al-madina ba ba to malik kuma yana daga cikin su ne ba wai shine kaje da ba fara zama kai fara kawo wannan abin din ba in kuka duba ga nan tafi na ibn taymiya تفضيل مذهب أهل المدينة لا فقا للذي ابن تيمية يكاوي ساعد مذهب أهل المدينة يكون صار مذاهب فما هو مذهب إمام الشافعي شو مذهب أهل المدينة مذهب إمام أحمد لدى إمام أحمد ينا دا كركتا مذهب أهل العراقي نسو فتوي نسو أبو سم القاضي واللوكة نسو الثوري مسمى الثوري ما فما لك دي كما ابن إمام أحمد سبور سنة شدي حديث دا حديثي shi ya hada abin duka guda biyu kuma yana da karkata karkata bai ban al'ajabi zuwa ga mazhabin ahlul madina saboda haka yanzu a ce za a rinjaye da mazhabin imam malik akan mazhabin imam shafi kuma mazhabin imam ahmad wannan wani abu ne wanda yake a dai bar wannan maganar kawai eh a dai bar shi akan cewa a waɗannan duka wato makarantu ne makarantu ne makaranta kuma a iya samun wata tafi biyu ko wani bangare amma ba duka sauran bangarori ba saboda duka yanzu mazhabin duk sun haɗe imam ahmad za ka ga da yawa za ka ga yana karkata mutanen Madina a fitoyinsa da dama. Imamu Shafi'i kuwa saboda yanzu yanda yaje ya haɗa hadisai ya kuma su ɗanyi da malamai ba Malik kare ba irin Sufyan ibn Uyayna wanda shi kan shikinin Malik din ne sai dai yana kasa da shi a shekaru sannan kuma ya zo ya haɗu su Muhammad ibn Hassan Shaibani da malamai mutanen Iraki Imamu Shafi'i zaka ga kusan duk malamai ma'aƙiƙuna da aka samu da aka sani su da ilimi za ga to shi ne mazhabin malamai malamai masu addini ba wanda zikir sun shi kai matsayin ishtihari su ma za su iya kawo kawo mazhabin su za ka samu in suka cika sun suka cin batsa ba sa yadda su yi wata mazhaba ba zai imamu shafi'i ba so yadda mazhabin su kire yalwa take kuma su da dama za ka tana dacewa da da da, da hadisai malamin imamu ahmad babu ahmad shi za ga galibi ta wasu hadisi ne shi shi galibi za ka samu ya baya da bangaru da yawa sun mashi yawa saboda galibi in yana da wancan fatawa ya sama hadisi ko zai zai bata yarje wani wancan kuma suna haɗewa da imamu shafi sosai kamar in ana dai magana mazhabin da malamai malamai na ce ba wai mukallidai ba mukallidai sune kamar gaba gari to gaba gari sune suke irin su su ahnaf su maliki amma ina ga garin malamai kamar mazhabin imamu shafi suke kuma kuma ga imamu nawawi wa shafi ibnu hajar al-asqalani wa shafi wani wani al-baihaqi al-baihaqi da ya ga dama shi wanda zai samu kashi mazhaba amma duk da haka ana cewa duk sauran wanda suka yi mazhabin imamu shafi kowa na da fadar imamu shafi da fadar akan sa ba sai imamu al-baihaqi shine wanda shi ne maki da fadar akan shafi dan shine ya dinga masa fada bayan bayan ya dinga kafa musu rubuce rubuce yana kawo hujjojin sa bayan sai zo imamu al-baihaqi babban malami ne yayi in dai a magana ma hada hadisi ne abu da ka hada shi ne imamu shafi malami ne eh imamu al-baihaqi kwarai da gaske ai wannan sunan din nasa kitabul islam ne littafin musulunci ne in ka kanta in ka gama kanta tafin fiqhu ma to ba shi yiwuwa ka ce ba za ka ce kanta na sunan din nasa ba saboda yanda ya rika bi yana kawo ita yana kawo su wasu abubuwa da yawa yana da littafai kuma da ya yi akan banda shi akwai al-wusta banda asugura yana da asugura na yana kuma da littafi da ya akan hujjar da imamu shafi galibi saboda hujjan da yake ya zama nashin zaman ya fi karfi akan wani a hana da sauransu so za a ga imam albayhaqi ya da shakundum ne to duk ga malamai dai su ibnu ibnu wannan ba yake ibn daqiq al-eid kaga su su az-zahabi su shafi'awa ne su asyuti su shafi'awa ne sai aka ji a cewa imamu ahlul hadith shi shi malami ne na malaman hadisi shi malaman hadisi galibi malaman hadisi idan yayi haka yafi haka yaga yana sai mazhaba kawai sai ya samu mazhaba imamu abu imamu shafi'i saboda yalwansa da kuma yanda ya hada abin duka guda biyu akwai wasu abubuwa da su su imam malik sallallahu alaihi wasu sharadai wanda a lokacin suna da hujja amma kamar kin karban hadisin mutanen iraki shi imam malik suna da hujja a farkon al'amari wanda imam shafi shi ma ya dauki wannan ra'ayi amma daga baya bayan wannan ra'ayi ya kawo an samu irin su imam ahmad bal gabanin su an samu irin su yahya al-qattan su shu'ba sun rairaye tsakanin makaitan da ba makaita ba sai imam ahmad ibn ma'in ali ibn abdullah al-majid sun ƙara kyautata wannan ilmomi na addar wa ta'adil kuma ulumul hadith suka tafuka shi daga nan sai imam shafi yake cewa to imam amr ku bi musalin hadisi inda hadisi ya ta ya inganta ko hadisin basara ne ko hadisin iraki wato kufa ne ko hadisin sham ne ko kawo mai aiki da shi ka hujja kaga wanzu shi yanzu hujja imam malik shine da ta akwai akwai wato masu ƙarya masu kaza ba su bambancewa ba so aka suka kauce ma hadisan baki da masu imamu ahmad su abu da suka yi shi ya fi kiyaye addini suka da suka bambance suwaye makashin suwaye makasata don an samu hadisi in su irin su abi abinci salmani a nan kufa irin su abu saka sabi'i irin su ibrahim naka'i irin su alkama irin su masruk ibn al-asida wannan nan su zamu karba hadisin su ana a kufa kenan a can basara a samu irin su qatada irin su hasan al-basri irin su wani irin su wani da cikin da karba hadisin su amma aka samu hadisai irin na kwakayata ko murkani wata mawkuza mutarabbiya shi ce to wani wani kaza bai wani mutum ne ba ka ba su karba ba to wannan yafi wa ma siwahu mithlu anqa muqribi fi kulli qutrin min nawahi al-maghribi wa ma siwahu abinda ba wai abu azin maza mun shike kowa baya maza imam malik mithlu anqa kamar shahu anqa muqribi yayi nisa fi kulli nawahi fi kulli قطر من نواحي المغرب أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله أردت أبنى كون أنا فاتا شيني أن أجمع من أصوله شيني إن تارى مكا وسم أبوه دقتين أصول مالك من أصوليتي دقتي بعد كما ذي كامك أمهات أنا أبوه ما فيه بغية لذي فصوله wanda wato akwai mutum zai samu abin da ke abin bidansa shine bughya matsalabu zai samu abin da yake bukata mai bi fusulihi ga wanda yake son ya je ya bi sauran rarraba bayanansa fillafillan bayanan shi wannan usul din to insha Allah ya samu wannan usul ya sami wannan shika shika uwar zan faɗa masa to zai zama ya wato wadatu muntabizan an maqsidi ma zukira ladal fununi ghairihi muharrira muntabizan an maqsidi ma zukira wato zan yi jifa zan yi jifan a maksidi daga barin wato abinda na nufata na in yalauta maka bayani ma zukira ladal fununi ghairihi abinda aka fada na sauran wato fannoni na usul mukihin masu yawa wanda ba ba sa cikin usul muharrira kuma halin kasancewa ta zan wato sanya maka ita su wannan usul da zan kawo maka a tace zan tace maka shi zan tarihi maka سميته سينا سنيا مكش سنيا مكش سمنا مراقي السعودي لمبتغي رقي السعودي سنيا مش مراقي السعود لمبتغي رقي السعود رقي والصعود مراقي السعود مراقي دم من مرقاه مرقاه شيني كمر ما ولا ابن ذاك هاو متاكلا شيني كتي متاكلا na wato samun farin ciki shine as-su'ud su'ud dami na wato as-sa'd ko as-sa'adatu kamar as-sa'adat jami na as-sa'ad to shi ma dai as-su'ud kenan limubtadir ruqi ga wanda yake bukatan ya hau sama was-su'ud shi ma dai sama sama sama na fiqh wanda yake son ya hau sama na sama'ul fiqh to gashi ga mataka da zai hau shi ne usul din sai ya hau astauhibu Allah al-karim al-madada ina neman ubangiji ya mun baiwa al-madada ya mun baiwa da madadinsa wannan ubangiji mai karamci ina neman madadinsa wa naf'ahu da amfaninsa wannan littafi da nayi lil ina ga makaranta abada har abada a samu wannan amfani wannan abin da zan zan faɗa maka to sai mu tashi akan muqaddima insha Allah المجلي فهو المجلي كو وأفاض يا قرارا لقد شنو مش هيك أفاض الندى خيضا يا قرارا بيواكو شنو أفاض يا قرارا min aljada daga cikin wato alkhairayinsa da amfaninsa shi ubangiji din ta hanyar aiko ma aji kenan duhuran ɗan zamunuka wannan duhuran yana alaƙa da fafi ilin gaba ne gaba ai gaba duhuran shi kuma afa wannan min aljada yana da alaƙa ne da afaba na farko ka fahimta to kan mu kan mu dauke abin da kabu bi kowanne ba za a raba raba ne ku ga rabi eh ya usunna ko okay kun bar wannan na ji ba eh ina jin ba ku mu bar wannan sai mata mata ba ya usunna da wani ragi a najiya wanda bai yi ba dai wanda bai yi ba wani ne eh sha Allah aka muke sa dai amma za mu tashi فالقواعد الفقهية أنا ابن عثيمين آه والإثم والضمان ليه فيه da kuma lamuni wani abu da in ka je ka sarayar za a ce sai ka zo da shi ya skuta ne suna saraya bil jahali da mantuwa da aka yi abinda kai ka jahilta ba za ce kana da laifi ko sai ka zo ka biya shi wani ikrah da kuma abin da aka yi da wani ya matsa maka wani nisiyan da mantuwa in kana za fi haƙƙi maulana amma idan waɗannan abubuwan suna da suna daga cikin haƙƙin ubangijinmu ne shi ubangijinmu mai rahama ne mai tanyi mai tausayi da haka abin da ke cikin haƙƙin ubangiji shi wannan ya saraya maka wala tasqutu damanan amma lamuni baya saraya fi huquqil lil mala a haƙƙi na mutane dan adam su ka biya su haka zuwa kace ka ai yanzu ka manta ne wani ya aje wani ya aje wani kayansa ka je ka zo mishi da shi ka ce ka manta ko baka sani ba ko kaza a sai ka biya shi eh biya ne kaza ka biya zai fi kwana wajen sama ka ce da amma dai inda hakin ubangiji ne ko haka ba lali ba القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة كانت ثلاثين دا تقص وهي أن إثم المعصية شيني واتو ليفن سابق الله دا أكري وضمان المتلف da kuma lamuni na wanda ya ya wato ya lalata wasu wani abu wani abu yasqudani bil jahli suna wato saraya da jahilci wal ikrahi wal nisyan da kuma abin da aka masa tilas ko kuma abin da ya manta balan al mutlaf ne nake da balan al mutlaf shi kayan kenan mutlaf ne ko yawa balan al mutlaf wato lamuni na shi abin da aka kayan da aka salwantar aljahalu jahal jahilci ana huwa adamul ilmi shine mutum rashin ilimi sawa'un kana jahalan bil hukmi aw jahalan bil hali ya jahilci hukunci ne ko ya jahilci da halin hali din wal ikrah shi kuma wato ikrahi huwa al ilja'u ila shay'in shine mutum bi fi'lihi bidun ikhtiyar shine mutum ya je ya je ya aikata wani abu da aikinsa amma ba da zabin sa ba والنسيان shi kuma mantuwa buhulul qalbi an shay'in ma'lum shine rabkanan zuciya daga wani abu da ta sani a baya misalun nisyan misali na mantuwa law qatala al-insanu saydan da mutun ya kashe wato wani dabban farauta wa huwa muhrimun yana cikin haramin sa muta'ammidan da gangan fa yakunu alaihi bidhalika al-ithm sai zama yana da laifi saboda wani abin da ya aikata ne annahu asallaha haythu yaqulu azza wa jalla saboda ya sa ma Allah ta'ala a lokacin da Allah ta'ala ke cewa ya halladina amanu la taqtulu sayda wa antum hur wa alaihim dhaman kuma wajibi ya zama ya ya zo da wani abin da zai zama lamuni ga shi abin da ya kashe din da kauli ta'ala saboda fadin Allah ta'ala fa jazaa'u mithlu ma qatala min al-na'am zai zo da fansan abin da ya kashe na dabbobin ni'ima daga cikin dabbobin ni'ima walakin law fa'ala zalika jahila amma in yi haka yana mai jahilta hukunci da aw mukrahan ko kuma an masa tilas aw nasiyan ko ya manta fa innahu la ithma alayhi ba shi da wani laifi wala kafarata ko babu da wani kafara li qawli ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت سألت على يتناق وأيكت هكا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم باكو da laifi akan abin da kuka kuskure sai da abin da zukatan ku suka ganganta shi wa fil hadith ya zo a cikin hadithi inna Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ta'ala ya kauda kai daga daga al'ummata akan kuskure da wato mantuwa da abin da aka musu tilas wannan hukuncin yana da alaƙa da abin da yake sharaɗin abin ne? Shi da ya kawo wannan, amma akwai abin da malamai ke tattaunawa a kai. Sali, abin da ke sharaɗin abin ne, mantuwa ko jahilci yana sa kuma wani abin ya zama ya inganta. Misali mutum ne aka ce ya zo sai bai yanka ba, bai yanka dabba ba saboda ya jahilci hukuncin ko ya manta, ya samu wani abu kawai wani gudunma ya make shi. Haka ya manta ko? makon kaga shar yankawa sharɗi ne ai to wannan ya shafi ya shafi cewa lalle ba zai zo da wannan hukuncin ba wato ya sanya wannan abin da abin ya halta a ci ya shafi shi rashin gefin sani shi bai laifi ba amma bai shafi shi wannan abin da yake sharaɗin sa sai an yi kaza ba haka zalika wanda ya ce shi yanzu ya manta ya yi sallah bai da tsarki ya shafi laifi ne bai da laifi amma bai shafi sallah ba sallah sai ya kawo ta saboda shar'in sallah shine sai a zo da da tsarki to gaciya anan shine wanda yake ya jahilci hukuncin ya zama tun tun shi bai sani ba kamar wanda shi bai san hukunci ba sai daga baya san hukunci din to wannan mazalla abin da yake ya shahara a siran a rayuwarsa shi duk wanda yake ya jahilci wani hukunci sai a lokacin ya sani to ba a cewa je mai fitin sallah salolin da ba baya an fahimta matsala bai almusi salata bai ce mai fitin sallah ba sannan wanda ya zo yana yin sallah yana yin magana bai san cewa an share wannan hukuncin ba sai ce sai dai ce masa yayi kawai baka san cewa sallah wannan sallah yanzu babu abin da ya halatta na maganganun mutane ko kaza ko kaza ko kaza ba ka ka kara ya ce kuma mai ta wannan sallah ba haka wanda ke jahil bai san hukuncin ba wannan a shi yana da uzuri wajen ubangiji amma wanda ya ce mantawa yayi ko kuma ko kuma wato aka masa tilas ya je ya daki wata dabba da guduma ta mutu to wannan ba ka bai ta zama halal ba wa kuma sadallan nazim sai sai mai mawakin malamin da yake waken yace in kana zafi haqqi maulana wannan in kana hadal ifm wa dhaman fi haqqi Allah yana shine hakkin ubangiji fa innahu yasqutu bima zukira zai sarai da abin da aka faɗa wa qawlu fadansa wala tasqutu dhamanan fi huquqi lil mala wato ba ta saraya wato lamun da zai yi ya zo da wannan abin ba ta saraya a hakkin da aka yi na wasu ‘yan adam ya ji ana hukukar halki hakki na halitta na halittu la ya sukur ba manuha lamuninta ba ya saraya bil jahilci wanda sai da mantuwa wal ikra falau annal insana inda mutum atlafa mala shakhsin zai je ya salantar da dukiyan wani mutum ya zunnuhu mala nafsihi yana tsammanin dukiyansa ne ba haza jahilun kaga wannan bai sani ba walakin alaihi dhamanu amma sai ya biya wa yasqutu ithmuhu li jahli amma zunubansa ya sare saboda jahilcin sa wa kadhalika law nasiya haka inda ya manta fa atlafa ma la ghayriki ya salamatar da dukiyan wanin sa la ithma alayhi ba shi da wani laifi lakin alayhi dhaman haka zalika inda bai da hankali daga lokacin da ya samu hankali kuma sai ya biya ko da ma bai da hankali bai samu hankalin bai dawo masa ba wani yana abin sai sun biya za su biya wa kadhalika law akraha law ukriha ala itlafi ma ghairihi haka zalika inda an masa tilas akan je san ta dukiyar wani sa fa innahu la ithma alayhi wa la ka alayhi dhaman sai dai wajibi sai ya wannan din sa sai ya yi lamudin wannan abu to sai mu tashi akan wa kullu mutlafin fa madmun idza lam yakul la lam yakul al-islaf min daf'i al-adha insha Allah shi malamu ai mun dan yi nisa mun kusa gama malami wanda ban gane ba sai in sharaɗin ne fashi
a cewa ne idan shi wannan abin baya kubutar da shi daga abin da yake wa shar- na- sharɗin abin sai an zo da wannan abin a muka ce kamar sallah babu dama ya ce dan yayi sallah ba shi da alula wato yana da kari a cikinsa ko bai wankan janaba ba yawan ya sallah a haka to wannan bai da zunubi ne amma ba hujja ne na kuma ya ci wannan sallah ta karɓa sai ya sai ya saboda shar'in sallah shine lawa ya tsiraita daga daga kari Eh.
shi ma na dabbar in an yi an sharaɗin da ci a cikin ba za a ci ba za a ci ba ne sharaɗin shi ne sai an yanka shi ma bai yanka ba dukan ta yi Kusa akwai saɓani ne akan bis- basmala ne akwai saɓani akan basmala
misali ga wanda ya zama bai samu ruwa ba eh sai ya yi amfani da wani abu mai kusa da ya ga na zasa ma'ana ba ta bayyana ba.
eh shi zai iya zuwa ya sallah
ka fasa wannan muna magana hadasi ne ba ba ba sabati ba akwai bambanci hadafi shine bai tsarki bane a kankin kansa ne jikinsa yake ba wata najasa ce ko da da take jikinsa ko ragowa wani wato bayan gidansa ko wani abu ba shi yake magana ba shi wani adam ma akwai akwai magana na malamai da sananniya ce cewa ah, ah, wato ko a malikiya ma wannan ga wanda ya tuna ne ko ga wanda ya manta in ya manta shi kenan sanar ta yi su a wajen maljiya su habasi ba ta kai maganar hadasi ba hadasi yanzu ana auna maganar ya ji ya yi mawali bai yi su alula ba ya yi gayi amma bai alula ba ko bai wanka ba to shi wannan ya da girma da al'amari wajen fuqahau shine suke magana cewa inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha ta yatawadda a da ahdatha ba ba ba ba istijmari ba ba wai mai mai istimali ba
ba shi farfaɗiya mutum za ka ga ya yi farfaɗiya dab da la'ashar kafin la'ashar da shi kuma shi da farfaɗiya wajen da dabbar ba na sallar dole shi ya kawo dubu a wannan ta kuma ta ne ba akwai sabbin ya malamai a kan wannan mun karanta a cikin motsa laftina ibnu umar da kuma lajin wa'ad ne ko da hudaifa ne a cikin motsa dai eh eh ai, ma- mazhab guda biyu ne na faɗa muku ai ma malik yana da mazhabin mazhabin Ibn Umar shi sa bai kawo ɗayan hadisin ba amma kuma al-Shirkar na Imam Ibn Abdul Bar da kuma Tanfid ga kawo sauran mazahib na sauran malamai sauran sahabbai su ma da wani shi su sauran suna ramawa sai Ibn Umar shi ba ya ramawa saboda yana ganin su su ma ce kamar hankalinsa ya riga ya kuce to ah, wasu malamai sun hada guda biyu suka ce in hankalinsa ya riga ya kuce baki da ramawa musahabbi ne ba ba dole ba wasu kuma suka zaɓi suka tarjihi a tsakanin masana ko saɓani na malamai inda ai ba mutuwa ne ba kamar mai bacci ne suka ce kamar mai bacci ne mai bacci kuma mutum ya farfado to mazala ga ya burga ya faɗi hukuncin sa cewa duk wanda ya yi bacci ga wata sallah ko ya manta ta to in ya farka shi ne ya dawo da ya zo ya ga mai ya ba da wata kafara sai wannan kaga mai farfadiya shi ma mai suma shi ma kamar wannan amma farfadiya ga shi ba suma yayi ba hankalinsa ya dan kubuce masa to in hankalin nasa ya kubuce masa ya kan dade ya kan irin wannan shi ma za a iya haƙin sa a cikin masu masu mana inda masu hankali yanzu ba ka ba shi ba ka zo ka ce wai duk salolin su a dole sai sun sai sun rama su saboda lokacin da su hankalci wani abubuwan ba
malam Ah,
nasi nasi salatu mm. na
wai an ce ba a sallah shi to sai a ce me saboda wai ba ba da gangan ya ɓata sallar a ba ma da hakika al'amari ba aka yi ba ai ana yin dan kwatance ba na na bakanta masa ba shi lakabi duk abin da za ku yi mutum lakabi idan a cikin lakabin an yi shaidan kushe ko ko saboda a za a iya wadatuwa ga ga waninsa to nan ba sai a hana amma duk wani lakabi da in ba a yi shi ba za a tozarta addinin ba kiya to fa addini ake gabatarwa za ku ji a cikin malamai akwai al'araj ce gurgu ce makamu sai aka ga wannan ajin lakabi ne ba kowa ke so ba ga wani da ya ta daga kuke addini kuma ka zai bayi ya zama wasu abubuwan su kurkuɗi haka zalika ya zama lakabinsa da ya rinjaya gare sa kuma har shi ma baya jin cewa an faɗa mishi wannan an zage sa aka yi kamar a ce mai shanyayyen hannu ko mai ɗan hannu in ce lakabinsa yan ɗan hannu kaga ba dole ya zama wannan ila ya ma karɓa ila ya karɓa saboda ya fahimci cewa shi a sana'arsa in ba a ce mishi ɗan hannu ba ba mai gane shagonsa shagonsa tsakiya yake to in aka ce mishi dan hannu to za a gawo za a shagon shi za a zo in ba a ce mishi dan hannu ba za a je wani shagon ne to sai ce a jin in ka zo ka tambaya ce a kai shagon dan hannu kaga kaga shi yayi akwai maslaha da yasa aka yaka eh saboda haka waɗannan abubuwan ba wai kafi ɗaya ne ba akwai lokacin da aka iya lakabi babu wata matsala insha Allah ko a ce mai ingila wasu lokacin malamai suna cewa shine hadisin na Khalid ibn Rafi Khalid ibn Rafi da yawa malamai suna cewa wannan shine saboda su zama yana hadisa sunan nasa ya zo kuma da madan wasu shi ya ruwaito wannan riwayar ba saboda haka sai ake ganin halal ibn rafi shine wato shi sahabin da wannan haka ta samu da shi kuma sahabin ma ba ko ce ba ko mini hudu iya ba wa inda kaga manzo Allah ya mishi yara kawai nan ne nan ne iya ba ragon kaga ba mishi yara ba ya iya kenan to ya zamu tashi هم؟ kuna kan tauna dan za ta shi حدثنا محمد بن احمد بن ابي ايوب او او
magani kuma akwai wani abu a nan yanzu haka to ka gani wanda wannan ba al'amari ne sai addu'a to rawdatul uqala na ibn himma al-busti قال شي حدثنا ابو قال شي حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي عون قال حدثنا سلم ابن جناد ابو الصائب mutumin kufa ne ana cewa malaman sun fi mamu tirmidhi qala hadathana abu muawiya abu muawiya shine muhammad ibn khazim ad-darir an asim daga asim shine asim al-ahwal an al-hasan daga hasan al-basri annahu kana yatamathalu hadha al-bayt hasan al-basri ya kasance yana yana wato yin wannan waƙe yana yana rerawa a tamakkur shine kai wakan da ba taka ba ka je ka jawo yakan jawo wannan baitin laysa man mata fassaraha bi mayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya'i laysa man mata ba wanda ya mutu ne ba bi mayyitin shine matacce fassaraha sai ya huta wanda ya mutu ya huta ba shine matacce ba innamal mayyitu kadai wanda yake matacce mayyitul ahya'i shine wanda yana da rai amma ya mutu musulmi ba a san ya zama fa banza fa wanda shi yake yana gefe ba shi da tasiri ba a bukata haka ka zama ko inda kake da kake rayuwa ana ganin gashi wani kokawa da kake kana kokari ka abin da kake kai dan an san ka an san an san ka da wannan da wannan da wannan uzurin amma da gurgo a zo a ce shi musulmi ba a san me yake yi ba kaga wannan wata magana ce wadda take ba wannan ba ni wannan nawa ta faɗi babu ita ita akhbarna ali bin sa'ad bin sa'id al-askari قال حدثنا ابراهيم بن جنيد قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا اسماعيل بن زياد اسماعيل بن زياد ضعيف ne bal matruk ne ba wal tsaya ilmin hadisi Ismail ibn Ziyad matruk kadaba ko babu babu al-huffaz qala ce qadima alaina Abdul Aziz bin Sulaiman Abadan Abdul Aziz ibn Sulaiman ya zo mana Abadan Abdul Aziz ibn Sulaiman ya daga cikin manyan malamai fi ba'd qadamati a wasu daga cikin wato gabatarwa da ya zo wajen mu fa atainahu nusallimu alaihi sai muka bi muna masa sallama فقال لنا سيتي منا صفوا للمنعم قلوبكم wato tsantsanta ma ubangiji mai ni'ima zukatanku yakfikumul muqna inda hallikum zai wato ishe ku zai isar da ku wa alhalu na abin da suka da dame ku thumma qala sai kuma yace law khadimta makhluqan inda zaka je kana ma wani mahaluki hidima fa aqalta khidmatan ka tsawaita masa hidima alam yakun yar'a li khidmatika hurmatan wanda kake masa hidiman nan ba zai zo ya dinga wato yi- nuna alama ya san wannan hidiman da kake masa ba ya dinga maka wani alfarma ta kai man yin ni'imu alaika to ina ga wanda za kullun yana maka ni'ima wa anta musiun ila nafsika kai kuma kullun kana wato ah, kana saba ma kanka kai ta taqallabu fi ni'amihi kana kai kawo a ni'imominsa wa ta ta'arradu li ghadabihi ko li qamihi dan ku ya ce eh eh لعصيه li ghadabihi dai da kujara ko ya ghadabihi ko ni qamihi duka ya zo a ya zo a a- a nusakhan ina ga wanda kake kai kawo wajen ni'imar sa kuma wata ta'arudul da ghadabihi kuma kana bijiran kana bijir- bijirar baka kanka zuwa ga wato fushin sa ko kuma azaban sa hayhata hayhata Ah, ah, himmatul battalin laysa li hada hayhata hayhata himmatul battalin wato eh, hi- o- himma ce ta wato maɓannata shi ne su zama koyaushe suna cikin ni'imar Ubangiji amma kuma sun ƙi wato tsantsanta ma Ubangiji zukatansu suna yawo cikin ni'imansa amma kuma kullum kuma suna kai kawo cikin wato abin da zai fusata shi laisa li hadha khuliqtum ba saboda wannan ubangiji ya halice ku ba wala bi za umirtum ba da wannan ubangiji ya umarce ku ba al kaisul kais rahimakumullah wato kullazanci hankali kullazanci hankali kullazanci zaren gwana Allah ta'ala ya muku rahama ko kuma alkayyisul kayyis ku ya ya ya- tashdidul ya ko kuma alkays alkays yawa alkays alkays kullazanci zaren gwana ku yi hankali kullazanci hankali Allah ya muku rahama wa kana yafdiru ala ma'il bahr shi wannan bawan Allah Abdulaziz bin Sulaiman ya kasance yana yakan sha ruwa zai sha ruwansa da da- da ruwa na teku mai gishiri saboda wai ya wulakanta kansa wannan dai ba dole bane kun sani kamar da kuka sha faɗa to amma dai wataƙila shi wannan hanya ce da yake in yake ganin in yayi zai iya fuskan ya kansa wato ta saboda an kaskanta gaban ubangijinta Ah, ina ganin mu tsaya nan ko maganar da ɗakunan da ya kawo abu yawa to ni ba wai bai kawo hadihi din ba okay ita fa kaifa man yin liman yun'imu alayka ina ga wanda yake maka nima wa anta muslimun ila nafsi kai kuma kana wato munana ma kanka ta hanyar saba masa tataqallabu fi ni'amihi kana kai kawanka cikin ni'imominsa wa ta'aradu li ghadabihi kana kuma tumkaran darfafan wato fusatawansa haihata haihata to ai wannan shi ya fi sun yi nesa da juna wanda shi kai kake kai kake yi masa abin kirki saboda tsabar abin kirki da kake masa kana masa hidima har ya san cewa ya kiyaye maka wata alfarma da ke tsakanin ku da wanda shi kuma kai kuma ga shi kai shi yana maka abin kirki kai kuma kai kuma kana saba masa shi kuma gashi mutane da ka bi saba bai fasa maka ba ai kaga wannan tsakanin su da wannan sun yi nesa da juna ubangiji da kuma bayi sun nesa da juna ubangiji shine aka tambaye shi baya fushi Eh, eh, eh, in ma aka bar tambayar sa sai ya fushi amma shi dan adam aka tambaye shi sai ya fushi in ba ka kyauta mishi ba ba zai ba zai kyauta maka ba in ka kyauta mishi sai ya kyauta maka shi ubangiji kuma ka nuna mishi kuma ya kyauta maka kaga abun akwai abin da to to a gurguje a gurguje ko kitab at-tauhid to kaga kamar yadda kake magana da lakabi yanzu ahwal ai kaga lakabi ne ba mai ba mai wannan ba ce wani idan idan a ce wani hana da garke ko idan sakan da kai kaza ko ya kaza ga duk wannan ba ba lakabi da ake zo kuma cinye ikon Allah galibin musakai malaman da kuke gani ana faɗan su yanzu kuna kuna ji ana yawan faɗan su duk galibi suna suna da wato miskinancin qatada zaka samu akmal ne aka aka bi shi da makantarsa Sufyan Sufyan ibn Uyayna a wanda sai ibn Uyayna kamar shi Allahu Asim al-Ahwal din nan kamar su Abu Mu'ath al-Dharir duk waɗannan makafi ne kamar su Imam Tirmidhi da kashin rayuwarsa ya makance abdullahi sana'ani zaka zaka zaka same su ka ce kaga ya haifi sai al-qattan ya haifi sai al-qattan idan sahararri garke ne sai kaga zaka samu kaga duka ubangiji ya ba su wato ya sanya su suna baya baya a halittu ba kuma ubangiji ko sai ya ba su kuma wato daukan duniya da lahira insha Allah kamar akwa akwa an ce muna ne sosai amma wani har wata na labari ake bayarwa an zo sai aikin haji sai ya zama shi duk inda ya zo ana ba darewa ana bashi waje duk inda zai magana cikin haiba da kwarjini ake musu magana sai khalifa ko ɗaya daga cikin umara ya zo ya ce wai waye wannan ya ce aba kenan aba ibn abi rabah eh al mabla da abbas so irin wannan wannan shi ubangiji baya hana mutum wato wannan daga imam malik da yawa zan kaje ana bada siffa sai ba wai kyakkyawa ne haka ba akwai kyakkyawa wasu ibn abbas irin su hasan basri da sauransu da sauran za ku ji ana cewa wane wasim kana wa kana wasiman su ne kyakkyawa ta ma za ga ba kowa wasu da yawan su aka zame su duk ba kyawun ne ba ubangiji kuma ya ɗauka ambatan su shi za su samu kyau in aje lahira kuma
malaman makarantu su ba a taɓa samun wani malami
na?
kurma a ba ya zama malam
eh to kurma sai dai bebe akwai ai akwai wannan shi duk da ke dan baya kadan akwai Abu Yaqub um Abu Abbas Yaqub al-Asam ya daga cikin malamai ɗan kasan Kufa al-Asam su bi ne akwai al-Akram akwai al-Asam al-Asam shine wanda yake dan bebe shi ya ya dan dindumi ne a kullunsa amma kuma hafiz ne sosai baya sa ma a ce mishi al'asal din amma dai kaga malaman hadisi baya saka iya to saboda in aka ce mishi ba a ce mishi al'asal din ba zai haɗe da kashi al'akhiram da sau'in ta kawai dukkan su kuma duk ɗan dabaga ɗaya ne malaman su ɗaya malaman su gadi ɗaya sau'in ta kawai dukkan su amtattu ne a ce wancan al'akhiram wancan al'asal to aka waɗannan abubuwan dole a yi haka din to yana mutum shi ko kitabu tawhid ne كتاب سيدنا محمد بن عبد الوهاب babi zai magana akan shafa'a shafa'a ceto da kamun kafa shafa'a da tawassuli kusan duk babi ɗaya ne dan abin da ya haramta a tawassuli to ya haramta a shafa'a abin da ya halatta a shafa'a kuma ya halatta a tawassuli وقول الله تعالى فلم الله تعالى وأنذر به كي قرقل إلى شيء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأن سكي صورا وتعالى أتارى صورا أبنجيس ليس لهم من دونه ولي أو نرانا باسد ونمجد شي وأنكم بايم أبنجي ولا شفيع باسدكم ولمي مشيتي wato wannan yana abin da ubangiji ya kore kaga yana nuni zuwa ga cewa ceton lamarin sa ne umarnin sa ce sai wanda ya ga dama ya ba saboda ka ba ka da dama yanzu ka rataye zuciyanka kan wani bawa Allah ka ce lalle ceton ce ta hanyar sa dole sai idan ubangiji ya ga dama ya ba shi kuma in ya ga dama ya ba shi kuma kai ba ka da tabbacin kai kana cikin wanda za a ce ka dan maza shi kansa akwai lokacin da kaga shi an ba shi ceton tabbas yanke ba yanke yanka na yankan shakku amma duk da aka ga akwai waɗanda kuma ubangiji ya ce shi wanda ce su ba daga ci akwai wanda suka fara da wasu fara da abubuwa bayan babu shi ko da sunan bid'a ko kuma da sunan shirin da wasu manyan mun laifi alai shida ba dole yana maganar bid'a ita kadai ba har yana magana wani wata laifi wani laifi da da can ba a san wani laifin ba sai ta hanyar wani wani ya haɓaka ta wani al-ihdathu ne fi din fara da wasu kasa ɓaci a addini wa kauli da faɗin Allah ta'ala kullin lahi shafa'atu jami'a ka ce musu ga ceto na ubangiji ne baki daya sai wanda ya ga dama ya ba wa kauli da faɗin sa man zalla biya shawu inda hu wane ne wannan wanda zai ceto a wajen sa illa bi idnihi ba da izinin sa ba a ce sai da izinin sa wanda ya zai yi sai da izinin sa wa kauli da faɗin sa wa kam min malakin nawa nawa ne wato mala'iku da suke fi samawati a cikin sammai la tuhuni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba ta amfana komai illa min ba'da an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan ubangiji yayi izini ga wanda ya ga dama kuma ga wanda ya yarda wannan ya nuna maka cewa duka so in ba su da ta cewa sai abin ubangiji ya faɗa wa qawlihi da faɗin sa qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah ka je ka ce musu ne su bauta ma wanda suke kira wanda ba Allah ta'ala ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati ba su da kwatankwacin ƙwayan zarra na sammai wala fil ardi da kuma kasai baki daya قال أبو العباس ابن تيمية يكتوى نفى الله عما سواه كل ما تعلق به المشركون Allah ta'ala ya kore kuma bayansa dukkan wani abin da mushrikai ke ɗanfarwa da shi a matsayin zai cece su fanafa an ya kuna da ghairihi mulkun sai ya kore a samu wani mulki ga waninsa au qistin minhu ko kuma wani bangare na mulki din aw ya kuna aunan lillahi ko ya zama yana taimaka ma Allah da wani abu to kaga in ya kore ya ce ba su da mallakin sammai da kasai me ya rage me ya rage kenan sai shi ce kuma ya ce wani ba shi ne mutumki na ba wani ba shi da mallakin wani abu a cikin abu da na mallaka ba kida to me ya rage kaga sai dai ka je ka ce to yi aiki na da wasu wanda yake ganin girman su a je ta hanyar su sai kuma ce walam ya baka inda shafa'a to kaga ba abin da ya saura sai ceto fabayyana annaha la tanfa'u sai kuma yace ba za ta yi wani amfani ba illa liman azina lahu rabbu sai ga wanda ubangiji ya mashi izini shi ba kama qala ta'ala wala yashfa'una illa liman yartaba fa hadhihi shafa'a wannan cetan allati yadhunnu al mushrikuna hiya muntafi'atun yawm al qiyamah wanda mushrikai ke tsammanin da suke fatanta tace ubangiji yake sha yake koyata dan tashar kiyama cewa ba ba wanda sai zo cin mulkin ubangiji abin da gada ba kama da fa al qur'an kamar qur'ani ya kore wa akhbara an-nabiyyu mazala ba da labari cewa shi ma annahu ya'ti sai ya zo fa yasjudu rabbihi ya ubangiji sujada wa yahmaduhu ya yabe shi la yabda bi shafati awwala ba wai dai kawai ya fara yin ceto ne kawai ba kan shi sai ya ji yayi bauta shi ba thumma yaqal lahu sai a ce masa irfa ra'saka daga kanka wa qul ka fada yusma za a amsa maka za a karba addu'arka wasal ka tambaya to za a baka washfa kalimace tan tushaffa za a baka shi sai an bashi yana ke cewa ce to to wato lamarin ubangiji ne baki ɗaya duk wani wanda ke ce yin cewa yanzu wani shehin sa zai zai zama kawai sau zai ɗauki kayan ubangiji ya kawai ya abin da ya ga dama da shi to wannan bai san girman ubangiji ba kuma ubangiji zai tozata shi zai tozata abin wato abin cikin nasa ba wanda zai zo a cikin kayan ubangiji abin da ya ga dama malam ya kafa wannan amma abin da zai baka mamaki wata ranar na jin ba wata rana ba duk sati ne da ya shuɗe magana ta haɗa mu da Profesa Hamman Yola. Ya rika magana cewa wannan littattafai namu da muke karantar da su da can jama'a zaman lafiya wai suka wannan littattafai suka kawo ne. Kuma ne shi da ya duba ya ga wani littattafan na kitabu ta irin wannan bai dace ma da rayuwar Hausawa ba. Ta ce malam magana bai dace da gidan Hausawa to menene ya dace da su su Umar Ibrahim da kake magana yanzu ya ji magana Umar Ibrahim da Sunusi. Umar Ibrahim sune abubuwan da su suka wai dinda yace su suka dace da Hausawa. Yanzu waɗannan abubuwan da yanzu kuke cewa sun dace da Hausawa. Yanzu nan da yawan su aka musu aka tambaya aka ce ku yi bayanin su ba ku yi bayani ba. Wani wani yana goya mishi baya wani abokin mai dan haka yana goya mishi baya yace yanzu aka ce kai bayanin kai ba za ka yi bayani. Dan za ka ga aka ce alkitab wasu abubuwa na kalam da suka kawo da share su ubangiji da kuma wato wani abu za ku ga suna kawo a cikin baitukan su har za ka su inya su yana yawan kawo a baitin su yana ce manzo Allah shine shi jawharul farq ne da aka cika bayanin jawharul farq ba kai bayanin sa ba sannan aka yanzu ka zo ka bayanin abin da shashai yake sharewa na na cewa babu hikima aikin ubangiji ba za ka yi bayanin shi ba hankali ba zai dauka ba to wannan wai ka ce wa shi ya dace da mu kuma amma yanzu shafa'a dan Allah yanzu kuyi ana bukatar shafa'a yanzu kai baka ci baka kawo misalai a yayin ba me ya maganta wasu ne bai kawo gana ba a cewa dan Allah dan annabi a Hausawa ya ce wai ba a cewa ba ba dan Allah dan annabi ba wani abu ne wani kalma ya faɗa kabi da wannan wai Hausawa su wasu wannan wannan wai kuma duniya na ce wai ku haka yake cewa haka Hausawa ba sa faɗan wannan aka duduru wasu da shi ba bane ba a ci ba a mishi abu nan amma mutum da mu mun riga mun ji mun gani mun halatta ba kanmu wannan aqidar a gaskiya ba zai yi a ce kawai za mu wani kara ba saka ce gaskiya wani abu ba haka yake ba fa ba haka yake ba wannan ku zuwa ku gani kitabu ta yadda kawai ne da ce bai dace da akwai abin da hausa ai da ba sa yi a ce abin da aka faɗa ba ma ba ma kiran shi ba kiran shi kundai ba ta wasuli ba a shafa'a a neman shafa'a da a ce a ce wani wani zai zo zai zo bari kansa ba faɗa amma wai ya ce wai bai dace wai da daga dan hausawa ba wai hausawa take da san Allah ba mai ce maka wai ba mai hada maka alƙalin Allah da manzon sai a haba wala ai wannan shi shi kira cewa to shi ma bai san tauhidin ba kuma shi ma yana fada shi matsalar tauhidin ina to balle ma dai ba haka abin yake ba yau abubuwa nawa muke faɗa a babin tauhidi sun da hausawa suna yi a nan ba a durkuso ba a durkuso ba kowa ne da durkusawa ne a ƙasar nan shi da kashi yana durkusawa ba ana durkusa masa shi ka ana durkusa masa shi da kan shi mai wannan bagana to to shi ne to shi ne kawai sauki to kuma to shi ma wannan a cikin al'umma hausawa ba a yi na baya ba a rantsuwa da a ci an rantsi da Allah da Annabi ba a cewa na rantsi da ya rantsi da kwaran kwasa ya rantsi ya rantsi yan uwan fulani ba sa cewa sun yi rantsi da arabi to me ba san me kake magana bai dace da hausawa ba kima da kawai ko shi ita gaskiya kai kanka ce ka buɗe ma kanka zuciyanka saboda ka fahimce ta ka kuma karɓi gaskiya in ba haka ba za ka zo ga gashin tana ta zo ta wurin ka karanta amma sai ka ga karanta mata wani wani filin tsiya da za mu tashi to abinda kuma ne ba na haushi ku da kusan wannan ciyaki dan ku amma saboda wani haiba ko kwarjini sai wani kawai ya dinga faɗa sai ku dinga kawai da kai ku za ku ce mishi koyi ba dan mene shi bai halice ku ba bai ba ku shi ba ba ku shagarin ku yayi kawai haduwa haduwa da ku yayi shi shi hamman yau na ma'aikina na ɗan gaba da shi kaɗan haka a shekaru na karatu da sauransu da
من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء ما يدري الله على أيديهم من خوارق العادات
alwasatiyya na ibn taymiya mala yace wa min usuli ahli sunnati ibn taymiya yake cewa daga cikin usulin ahli sunna at-tasdiq bi karamat al-awliya shine ka gargata karamomin waliyai da ubangiji ya karamta waliyai da su wannan da yawa abin za ga suna ba ahli suna ƙarya suna cewa su ce da karamomin waliyai baki ɗaya ba a'a ba mu da karamomi na ƙarya ba amma yanzu da karamomi da na gaskiya ne kuma mu yi duk karama wani wali to za ta zarce wato abinda ubangiji ya kaddara mushi cewa shi mabiyin manzo Allah ne ba kuma wannan karamin ma ta zama mu'jiza ce a wajen manzo Allah shi mu'jiza ce a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inkarin karaman waliye wannan kuma wato fada ne da abin da yake ya riga tabbata ko ba komi sautul kafi kawai ya isa ta isa ta musa raddi ko ba komi shi aukan da bi mara ala faritin ta isa masa raddi ubangiji ya sa shi ya bacci kwana shiga ɗari kuma ya tada shi wani karama ce ya karama shi da ita ashabul kahfi su ma karama ubangiji ya musu ashabul kahf da bazala ba mu labari ko ƴan koban nan da suka je suka tausiri da aikatan su da suka gama kuma duk da suka tausiri ubangiji ya zirga dutse wannan duk karama ce da kuma wannan al'umma an ta samu haka amma galibi kusan karama kuma ku fahimci yadda take karama ubangiji ya kan baka ne gwargwadon bukatanka ba wai gwargwadon girman ka ba galibi waɗanda suka fi kowa girma a wani al'umma masu ba ba su karama ne irin wacce aka ba ɗan bayan su ba a cikin sahabbai wanda aka samu karama a hannunsu sosai sun tara su abubakar siddiq amma baka taba ji an ce abubakar siddiq ya wannan mutum ya fi abubakar siddiq ba saboda kawai da wannan karama zaka baka zuwa dan kawai kawai da ta karama kuma ka zo kana nuna cewa wannan fifiko ce kana iya zuwa kai ubangiji karaman da ya baka kuma sai zama kai wanda ka zo dan shi kuma ya fifiko dan ubangiji wannan abu ne mai sauki karama ba ta nuna fifiko tana nuna dai kasancewa dai ubangiji kawai kai ya yarje maka kawai abin da ke nuna wa kenan shi yasa karama da aka samu a wajen kanin sahabbai ba a samu a wajen su abubakar siddiq ba karama ko da aka samu wajen su tabi'ai ba a samu a wajen sahabbai ba ba gida saboda kowa gwargwadon bukata su su a lokacin sa da ma'aiki me za su wani bukata ga zai musu addu'a ga albarka duk suna da shi wanda kuma ba sa ba sa kokon kuma sun yadda cewa su shiga cikin wahala dan tsi da wahala tudu da gangare su fita ubangiji ya ba su lada sun yadda suna da aljanna tare da su a gaban su kuma hannun mazala ya kulkulo da ruwa a gaban su mazala ya addu'a kawai ruwa yake ci a gaban su mazala an kawo abincin da bai fi kwayanin mutane ba ya ishi mutane baki daya a gaban su an kawo ruwa mazala albarka sai yasa kuma ya ishi kowa da kowa ba ka duka wannan akwai kuma malamai ba sa inkarin wannan kuma wannan bid'a ce mutum ya zai ce zai inkarin karama ta waje shi ne tumiya ne yake kawowa yadda suna cewa suna musu ƙarya suna cewa yana inkari to kun ga zai ga shi daga bakinsa wa ma yajri ala aidihim da kuma abin da ke gudana a hannayensu min khamar ila adat na wato abubuwa da suka sa a al'ada da ake gani daga cikin daga cikin tabi'ai ko daga cikin manyan waliyan Allah ta'ala fi anwa'i al-ulum wal mukashafat na nau'ukan ilimi da ubangiji ke basu da kuma wato mukashafat da wasu abubuwa da ubangiji ke tsinkayar da su ya nuna musu za ka ga wani lokaci ubangiji yakan yi ma yakan yi wa bayansa na gari wato ilhamin abubuwa da dama ina fi zalika la ayatul mutawassimina mutawassimin daga cikin tafsiri shine wanda ubangiji ke musu ilhami malamai da yawa wanda zaka gani idan ya zo ya ga ya ga fuskanka zai iya wato zai iya wato yin hasashen mai kidamin ka abu abaka siddiqu ma ya ce kawai ciki ya bari matarsa da shi zai rasu sai ce ina tsammanin mace za a haifa kuma mace aka haifa a ga wannan ilhami da ubangiji ya masa ibn taymiya su da dama wani lokaci sahabbansa sukan zo wajen sa sun zo sakan su masa wasu tambayoyi amma da sun zo kawai sai su ga ya fara ambaton wannan tambayar bai sani ba amma ubangiji kawai sai ya sanya ya ga a samu tawafiq a bakin sa dacewa da arashi a bakin sa ana samu kaman ka san abin da ya kawo ni kenan kawai sai ga wani ya fara shaka wannan nau'uka na ilimi da buka shafa da ubangiji ke bayan sa na gaci wanda duk ba zai sa a ce a ra'ayin karinsa ba wa anwa'il qudrati wat ta'thirat da kuma nau'uka na wasu abubuwan da ubangiji ke ba su dama da kuma tasiri tasirai wannan muka ce gurbadan bukata shi zamu a yanzu ga abun yayi sauki da a can yanzu abun na da ake bukatar shi a baya amma mu yanzu abun yayi sauki saboda na kire-kire da ya bamu yanzu ka zo ka ce wai kana wai kana bukatan kawai a nan da nan ubangiji ya sauƙaƙe maka tafiya a ba ga sauƙaƙe tafiya ga mota karama kenan ka shiga mota kawai kawai ka shiga mota karama kenan babba an gama karama ga jirgi wal ma'qul an yake cewa wal fi anwa'i al-ulumi wal mukashafat wa anwa'i al-qudrat wa at-tadrawika na wato tasiri da kuma iko da ubangiji ya ba wasu ya gudanar a hannun wasu daga cikin waliyai wal ma'qul an salif al-umma abinda aka samu daga wanda suka gushe ma wani al'umma fi sutul kafi a sutul kafi wa kai da wani ta wa an sadari hadhihi al'umma da kuma abinda aka samu a farkon waɗannan al'umma shugabanni wani al'umma min as-sahabi na sahabbai wa tabi'in tabi'ai wa sa'ir firqi al'umma da sauran wato dan dazo na wannan al'umma da aka samu suna da wasu karamoyi ubangiji ya ba su wa hiya mawjuda kuma wannan karama za ta ci gaba kasancewa ila yawmil qiyamah har tashar qiyama an samu daga cikin abin da ya zaku ganin shahara ana faɗa wannan babi shine Umar Umar wata nan ubangiji ya masa mukashafa ya nuna masa wato yanayin hali da sojoji suke suke a can wata uwa duniya ya ga za a musu kofar rago sai ce ya sariyatul ya sariyatul jabal yace yace su zo bayan wani dutse wanda dutse zai ba su kariya kuma haka aka yi da suka dawo sai suka ambata mushi haka sai ya tabbata cewa ga abin da ubangiji ya nuna masa wannan hadisi wasu daga cikin malamai suna suna raunana shi amma dai wasu malamai da yawa suna hasana shi in ta miya da ke hasana shi banda shi akwai alhabrami da sauransu dai akwai daga ciki wanda shi an zo an musu kofar rago za su gudu kuma ruwa ne a gabansu kawai ya ga alaman dai bayan da aka iya ce kawai to a yi tawakkali ga ubangiji kawai a kudace ruwan nan ubangiji nan da nan kawai sai sanya ruwan ya ya shi bai mishi na irin annabi Musa ba ya zama ya rabe da ya rabe kuma wurin ya zama busasshe fako ba haka aka yi ba amma dai ruwan an ta taka shi ba kauce wannan ya tabbata a wannan al'umma sannan kuma banda wannan akwai wanda kuma suka ce za su za su sa shi a cikin wuta amma ubangiji bai ga dama wata ta ci shi ba da wani a ce al'ummar nan an samu haka akwai wanda zaka ga da abin da je samu na arziki to zai je ya bayar ya sadaka kuma ubangiji zai bai masa da abinsa to mu kanmu kuma wanda muka rayu wasu daga ciki wanda muka rayu da su za mu ga abin da muka ubangiji ya ba shi ballan addu'a in dai ya yi addu'a za ka ga to ranar fa zai wuya ba a samu ba akwai wanda za ku ga shi wato ya riga ya fahimci cewa mutukar ya samu wani abu ya sadaka da shi insha Allah a ranar sai ubangiji ya dawo mishi da shi wanda galibi masu yi da gaskiya za ka ba sa baka labari sai in ka matsi su amma wallahi in kuka matsi su ko za ku je labari in eh wannan ba a inkarin sa ba a inkarin sa in kuka in kuka matsi masu wanda ubangiji ba su irin wannan za ku ga labarai iri galibi baya bayyana saboda ba sa su ba su bayyana wani abubuwa amma za ga yanzu nan ya ga ba a ruwa ba kawai zai je kawai ya kaɗe ta kansa shi daga shi sai ubangiji sai ya dinga ma ubangiji mita lalle a yi ruwa kan ka ce kwabo za a yi ruwa amma yanzu ba ba ya fitowa ga ya zo yana cewa ai mu muka kaza ba ai daga lokacin da yawan nan kaga shi a karaman nashi ba mu ta kariya yake kuma ce eh sai ya zama dan dabo ba bai dabo kuma saboda haka wannan akwai shi gaskiya kuma wani abin da zai baka sha'awa a dukkan mu nan ba da wuya ka ba zai yiwu ba mumuni ka karrama shi da wani abin da shi ubangiji ma ya karrama shi da wani abin shi ma kawai abin da kake bukata shi ne ka je ka fahimci me kai da me ubangiji ya karrama ka akwai da ga ubangiji ya sanya nasara a hannunsa mutukar ya shiga wani abu na kai kawo na abin da ya harraka ya je samu kuɗi ga ubangiji ya sa nasara a abin sa to ka fahimci wannan akwai da ga ubangiji ya sanya addu'a a bakinsa akwai da ga ubangiji ya sanya shi arzikinsa sai ya bayar aka ga wani alkan mamaki wai kai ne saka bayarwa ya fahimci wani abu ne shi ba sani ba wanda yana daga cikin karamomi da kai ma kanka kana da shi kai baka sani ba ya kamata kuma mu rika yi ma kanmu hisabi muna ganin mai ubangiji karama mu da shi dan mu gode masa dan baka san karama baka san abin da aka baka ba za ka gode ba sai mu tsaya a nan insha Allah bismillah eh
in yi da gaskiyan ya gari amma ai galibi wannan kaga tun kaga zuwa na fadi ana yayatawa ana talla shekarun baya akwai wanda ake ta zata tuka cewa daga cikin shekunan su an ji an ko zai je taro ne ko ya ne sai ya ce lalle a je a fita daji da aka fita daji ya je ya bace sai da aka sai da aka kwato shi aka ja ka tsinto shi shi so yake a cewa an nade wace kasa to ga duk wani aida awa ne ai kai kan kanka kisan kai da shi wani kuma baya taimakon mutum da irin wannan yanayi amma ya zama in ya zama haka ne abin yake shikenan akwai wanda za a ga akwai wani da na sani kusan kamar ruhanai ake cewa lokacin yana da shi to wataƙila dai su a ganin suna taimakawa wajen buɗe masa ido da wasu abubuwa to amma dai tabbas in kun zo da shi zaka ringa jina ba da wasu labarai masu mara adami ba ba ka in ka gani za ka lalle abin zai zai ya kace ƙarya ki eh to haka in ba rawahanan su masa ba to wataƙila kuma akwai ubangiji yana masa wani umdal mukashafat tunda dai shi in ba tare da jama'a kan sai ba to wataƙila zai ga wasu abubuwa da ubangiji sun kayar da shi saboda haka wannan duka ba za a yi mafi inkari ba sai idan ya zo da amma kaga duk ba sa zuwa da shari'a kuma ai ba shari'a ake zuwa da shi bukatan ka ne kake yin bukatan ka da wannan abu amma ba wai ka zo da shari'a sabo shari'a ba ko ka zo ka zo ka zo da wani abin da shi manzo Allah shi ba shi ba zai zai cikar da annabi ta kansa to na bashi ba na shedani na shedanci ne wannan kuma wannan sirri kace eh a shi godiya ai abubuwa ne masu yawa daga ne za mu karanta ina yake ba zo da shi bane ba zo da littafin tauhidin bane tauhidin mufid subhanallahi na bashi kenan ai ba gashi wannan shine ma asalin da ibn qayyim zai bayar kaga a tambayar naka ya ai shi godiya abu ne mai yawa mai yalwa ba da baki ne kadai ba gode masa ne da zuciya da aiki da kuma harshe sau da haka akwai abin da za ka gani gode masa shine da baki a lokacin akwai abin da kuma za ka gode masa shine ka ci gaba da kaskatar da kanka ƙara nuna wato gajiyawan ka gaba gare shi za ka ga kamar in wani zai zai samu fadin ki je kamar wani shi yayi a kai ka ci gaba da nuna cewa ubangiji kai kai wannan abu kai kai kai kai kai kai za ga masu yin addu'a ruwan nan nan da na a samu ruwa da an ce da ya taba juyawa ya ga wani bawa alala kallansa da Allah ya sirri tsakanin da kai fakar ka je ka ban ka dani to da shi yana ganin wannan hanya ce da kaskata da kansa gaban ubangiji wannan shine godiyan duka ya sama kamal khudu'i wa ta'zim cikan kaskata da kai da girmama ubangiji bari mu karanta تجريد توحيد المفيد لا المقريزي شامي شامي انا وليما اي اي ما مثلا كوف ما ما سوسي نعم الصنف بقى صنف الصنف الصنف الرابع يعني aka baya gaba mana magana akan masu yin bauta wasu ce za su bauta ne su wahala kansu kamar wata ga wanda muka baya shi zai sha ruwa zai sha ruwa na da teku ruwan gishiri milhul ujaj to ga ruwa na ba a sa shi ba to shine zai bin qayyim zai fadi a menene fara a wannan babi shine as-sinf ar-rabi gungun mutane na na hudu قالوا suka ce afdalul ibada mafificin bauta Allah amalu ala mardatin rabbi subhanahu wannan kun shine kyau dan bitan ne da ibn al-qayyim zai ga maka yanzu afdalu ibada Allah amalu ala mardatin rabbi subhanahu shine mutum yayi aiki tukuru wajen neman yadda ubangijin sa wa ishghal kulli waqtin bima huwa muqtada zalika al-waqti wa wazifatihi kuma ya shagatar da kowane lokacin sa da abinda wannan lokaci yake kuntarwa wanda ya dace da shi da aikin wannan lokacin fa afdalu ibadat fi waqti al-jihad mabibicin bauta lokacin jihadi shine aljihad ba an za a jihadi kace wai kai za ka je kai ta wani seclusion kana kare ta kanka kana wani tunani wannan kuma aka yabo da wani abu da ke mafdul ba fadil ba wa in ala ila tarkil awrad ko da wannan zai bayu wajen mutum ya bar wasu wurdansa da yake na ibada min salatin lil salatin sallan dare wasu yamin nahar da kuma azumin yidi bal min tarki itmami salatil fardi bal ko da wannan ya bayu mutum ya bar wasu daga cikin cika sallah ma bal ko da ya bayyana cikin halin tsoro wajen ya kamar da kuma sani a halin tsoro akwai lokacin da ake takaita har raka arba har raka arba ba ma aikace aikace sallan ba banda aikace aikace sallan har raka arba mun hadisin Hudhaifa hadisi Abdullahi dan Abbas kuma suka nuna mana wani lokacin za a ga an yi sadaka an yi sallah kawai raka dai shikenan kawai ta yi kamar fi halil amni a bal min tarki itimami salat al-fardhi bal abar ma wato a cika sallan farilla kama fi hasil amni kamar yadda yake dole sai an cika a lokacin da ake halin abinci wal afdal fi waqti hudur ad-dayf kuma suka ce abu da falala a lokacin da bako ya zo maka al qiyam bi haqqihi shine kamar aje sallan ka a lokacin ka je ka tsayu da haƙƙin sa wal ishtighalu bihi kuma ka shagaltu da shi wal afdal fi awqati fi awqati as-sahar mafi bishin lokaci lokacin da ya zo goshin asuba al ishtighalu bis salati shine ka shagaltu da sallah wal qur'ani da qur'ani wa dhikri da addu'a da zikiri wa du'a da addu'a wa afdal fi wal afdal fi waqti al adhan abin da yafi fi ko lokacin kiran sallah tarku ma fihi min al awrad shine mutun ya bar abin da ke ciki na wurdai na ibada da ya saba yana yi wal ishtighalu bi ijabati al mu'adhdhin shagatu da amsa kiran mai kiran sallah wal afdal fi awqat as salawat al khams mafifici a lokacin sallolin guda biyar shine al jidd kokari wal ijtihadi da kuma wato mutum ya kai kololuwa wajen kokari sun yi kaya ala kamal wujuhi yi sallan a lokacin yanda mafi kamalan fuskokin sallah din wal mubadatu ilaiha kuma yi gaggawa zuwa ga sallah ne fi awwal waqti a farkon lokaci kamar yanzu a cikin hadisi hadisin Abdullahi dan Mas'ud ayyul a'mali afdalati as-salatu li waqtiha wal khuruj ila al-masjid kuma ya fita zuwa ga masallaci wa in ba'u da koda yana nesa wal afdalu abinda ya falala fi awqati daruratul muhtaj a lokacin laruri na mabukaci wato lokacin da mabukaci ya shiga cikin halin kunci al-mubadatu ila musa'ati mutum ya gaggawa wajen taimakon sa bil jahi da alfarma kana ganin in baka shiga alfarma ba in bai shiga alfarman ka ba za a masa ba to ka shiga alfarman ka wal mali da dukiya in baka bashi dukiya bai samu ba to ya samu dukiyanka wal badan da kuma jikinka in baka taimaka mashi ba ka cincina shi ba zai ba zai cincina ba to ka cincina shi wal afdalu fi safar abin da yafi falala a lokacin tafiya musa'adatul muhtaji shine a taimaki wanda yake bukata wa ya'anatul rufuq rufuqa rufuq to wal afdal fi waqti al-wuquf bi arafa mabibicin lokaci shine lokacin da lokacin da mutum zai tsauna a arafa alishti lokacin da mutum ya tsaya a arafa shine al-ijtihadu fi tadarru'i wa du'a'i wa dhikri shine mutum ya kai kokarin sa wajen addu'a da kankan da kai da zikirai wal afdal fi ayami 'ashr dhil hijja mafifici lokacin kwanaki goma na Zulhijja al-iktar min at-ta'abbud mutum ya yawaita bautan Allah la siyama takbir musamman kabar bari wa tahlil haylala wa tahmid da tahmidi wa huwa afdal min al-jihad da ghayr al-muta'ayyin ya fi falala wannan abin ya falala akan jihadin da bai ayyana akan ka a lokacin ba wani jihadi da bai ayyana akan ka a lokacin ba to wannan ya falala a lokacin wato ni wannan lokaci ibn qayyim yana cewa wannan shi ya falala mu tsaya nan ko saboda ne lokaci da saura na'am wal afdal fi musa'at al muhtaj shine wani mabukaci da yazo a halin tafiya ka taimake shi wa ya'atir rufaqa kuma tawagan ku da suke cikin halin tafiya in za su yi wani abu ka taimake su za ku je ku hada ice ku shaɗi ni ko ko ku dafa wani abinci ku taimaki juna duka ka gabatar da wannan akan duk wani zafi da za ka yi kai to sai mu shiga wannan في إحياء السنة إحياء السنة وإخماد البدعة لم تش
فإن كنت قد مر بك ذلك الدين باعتقاد محق عامة قائم مقام قائم مقام
malam ibn fodi ke cewa fa in kunta idan ka ce kada marra fi kalamin izzuddin ya gabata a maganar izini ibn abu salam an da i'tiqada cewa wato kudiri na zuciya fi haqqil amma a hakkin gama garin mutane qa'imun maqamal ilmi zai tsaya matsayin ilimi fi haqqil khassa wanda suke suna da ilimi suke bayyana mutane ne li usri wuquhim ala al-adilla saboda wuyatuwan tsayuwarsu akan dalilai filan filan dalilai لأجل هذه المشقة سبب أنه وهلا لي عفى الله عنها عنها ألا تعالى يمس أفوا في حقهم أهجنس ولولا أنه تعالى عفى عنهم بدن أبنجي يا مسو أفوا با وصابهم بذلك يا في مسو لما أجلت عليهم أحكام المسلمين دا با وكنت مسو كنت مسلمي با بإجماع المسلمين دا إجماع المسلمين ولا بغير الناس من يدري wai ba dan afuwar ubangiji ba eh to afuwar ubangiji kan kowa ya shiga afuwa ba dan afuwar sa ba da kowa ma ya cikin halin tsakanin kai amma ba dan afuwar sa ita ce ta bayu amma in ba dan haka ba su wannan amma sa da laifi a mutum ya zama ami wannan ya ya ya gana daga wajibin sa dole ya san dalilai na shari'a qur'ani sunna akan kare ta kan ubangiji amma koya ya sama wannan abin a dunguli to wannan kai baka cewa yanzu wannan shi ba musulmi ne ba wai in ba dan akwai ubangiji ba da bai zama musulmi ba a'a ai ubangiji dama sharadin ya riga ya sa shi ne a fahimta fahimta ko ko duk wannan fahimta ne kaga matsala zai ce ma wannan jariyar ina Allah ya ce tana tace yana sama waye ne ce maza Allah kaga duk kai san wannan yanzu idan ka zo wani kace wani wani ba kawai za ka ce mishi a kai musulmi ne waye musulmi ce musulmi shine mai sallah kaga ba zai iya maka bayani ba ka abin da ya wuce wannan amma musulmi ne ba wai kawai dan abuwa ce kawai wannan ta sanya ya tawa zama musulmi amma in ba da haka ba da zama musulmi ba a musulmi ne da matabbas eh ina ma duka dai yana cikin abuwar ubangiji musulunci ma ya abuwar ubangiji ne amma dai musulmi ne wannan sharadin da shirin izini ibn absalam yake kawo wa wannan a gaskiya ba malamin ba za su wafaka shi kan wannan ba to shi mutum ibn fawai yake cewa kalamu musallamu fi fi qawli man yaqul maganarsa kaga daji yana ɗaya nan kaga shi wancan da yake faɗa cewa aƙida ta sunusi ta fi ta fi wannan shi sunusi na daga cikin aƙidarsa shine imanin muqallidi ba bai inganta ba wanda ya zo wai wanda kawai aka gaya mishi Allah yana sama Allah Allah shine ya halice mu Allah kaza kaza kaza kaza kaza kawai wai bai bi dalili ba ba wai gamsuwa ya bada hankali shi wannan mukallidi ne a wajensa kuma imanin sa bai inganta ba sai ya je ya bi dalili filla filla to wannan da Allah ya race da Hausawa ne wa kalamuhu musallamun bihi fi qawli man yaqul maganarsa an sallama a maganar mai cewa innan nazara bincike laisa bi shartin fi sihhatil imani ba sharti ne ingancin imani ba amma mai cewa bincike na magana na hankali shar'i na ingancin imani kaga shi bai jira na magana ta izini bin abdusalam ba shi izini yana cewa Allah ne ya yafe musu shi ma in muna cewa shi wannan wannan kasa mai yadda ba Allah da ma sai ya kubutar da su duka in suka yi imanin su imanin su da ayyuka da ayyukan rabinsa فهل تجري تلك الاحكام عليهم في قول من يقول ان النظر شرط في صحه الايمان to wannan maganar tasa za ta gudana za a gudanar da wannan hukunci a wajen cewa su musulmai ne a wajen wanda ke ganin cewa imanin muqallidi bata inganta ba sharadi ne sai ya san yayi bincike qultu na'am sai min furiktu eh ni a wajena wannan hukunci ya tabbata ya anna al-ahkam saboda hukunce hukunce mabdatu ala al-zawahir an gina su ne akan wato abubuwa na zahiri na aikin gabbai fi duniya kitaban wa sunnatan wa isma'an qala ta'ala Allah ta'ala cewa wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'mina a kar ku zo ku ci ga wanda yazo ya ya jefa muku sallama ya nuna muku cewa shi musulmi ne shi kai ba mu'mini bane ba mai kai mu'mini ba wa qala rasulullah madalla ce kamar sahih bukhari umitu an qatala nasa ta shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata sayra sallah wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika a'asabu minni dima'ahum wa amwalahum jinin jina nasu ya kubuta daga wajena da kuma dukiyarsu illa bi haqqil islam shi da hakkin musulunci wai sabu mu ala Allah ibn fawri yake cewa wa qalina qadal ijma'u ijma'i ya qullatu ala anna man aqarra bi shahadatin akan duk wanda ya yarda da shahadatin guda biyu jarat alayhi al ahkam al islamiyya to wajen wajen musulunci dai za ta gudana akan sa fa yunakihu za a yi wato za a yi aurataniya tsakanin tsakani da shi waya ummu zai yi limanci wato ukallu zabihatu kuma za a ci wato yankansa wa yarithu almuslimu da musulmi za su gaje shi wa yarithu kuma shi ma zai gaje su wa yudfanu fi maqabirihim kuma za a wato binne su a binne shi a kabarbaran musulmai amma kaga ibnu fodi shi ma anan sai yake cewa za a gina shi ne akan zawahir wala kuma duk suna za ku tuna mun taba yin magana can ba a wannan tajid sahih mufin na al-baqariri inda yayi magana akan imani akwai lubbi da da kishiri ko bawo da wanda ke gwaiduwa. To sunan duka suna magana cewa kaga a nan shi kashe magana nasu abe ba tsakanin munafikai ba. Da mu abin da muke faɗa cewa shi duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma ya fahimci abin da aka faɗa a nan kudai. To ai ba shi wa ya zama imanin nasa ya inganta sai dai idan a zuciyarsa ya zama cewa ya yarda da abin da aka faɗa. Ya yarda da Allah a matsayin ubangiji. Ya yarda maza Allah a matsayin jakadan ubangiji ya yarda da musulunci a matsayin musulmi addini. In bai yarda da ba zama munafiki. to ba munafiki ko da a gani na ido mu musulmi ne a wajen mu amma wani ubangiji ba musulmi ne ba su ko waɗanda ake magana a ma wannan su ba munafikai da zuciya ba sai dai kawai dai sun gaza ne wajen su fahimci abubuwa da dalilan su billah billah to wannan shi kenan sai a ce musu daidai suke da kishiri tare da munafikai wanda ba daidai ne ba ko shaka ba waɗanda su ba mumunan ne su ma amma dai su ba su daidai da mumure wanda yake ya haƙƙaƙe abubuwa da dalilan su ba ibn shudi bai gama maganan ba ina ganin sau ɗaya da lokaci mu dakata ana sai mu dawo wa kalina aka da ijma sai mu ɗauko wannan magana tun daga tushe to sai mu talimu da wannan sai mu hakura kuma yanayin da lokaci ya tafi awa ɗaya da rabi muka samu ai yayi amma bibiya ba su suka insha Allah kwanci talimu din cin gaggawa da kuma tafkira تو تعليم المتعلم لا الزروجي بسم الله بسم الله رب اعلان رام تش تو ما لنتي وينبغي لطالب العلم يا كما تكن طالب علمي Allah ya jalisa qariban min al-ustadi kare zauna kusa da kusa da malamin sa inda sabaqi a lokacin da ake wato rigayen neman ilimi ya kai da ruwa sai in akwai larura wato kusa da kusa kai da zai matse shi bal yan bazai an ya kuna baina ko bainal ustadi qadarul qausi ya kamata a same ku wato wato tazara wargwado na wato mashi tsakanin shi da malamin sa wato a samu tazara haka kai ya zama ya matse shi wannan baya cikin hikima baya cikin kuma ladabi saboda zai matsi shi da sauransu ba zai iya bashi abin da kisan ya bashi ba fa innahu ko fa innaha eh sayyidina aljulus ne fa innahu ya kamata fa innahu aqrabu ila ila ta'zimi wannan ya fi kusa akan ya zama ya girma ilimin ya girma malama Zai tazara mashi.
eh Sandan da aka harbi da da hannun sako da iya.
kamar kashe zira'i da kamar zira'i eh Sandan da zirayi.
so shi wannan baka kamar yadda muke anan haka kaga yi wannan ba ta kula ba ni babu takura ba wa yamma ga talib al-ilm an yahtariza an al-akhlaq adh-dhamima to ya hadisin wannan fa hadisin wannan fa asan da rukubatayhi la rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala janbayhi shi yasa abin da yafi abin da fasan da tafi da tafi a lokacin a wannan fasan da malami ke yi shine yanda muka zauna da ni da malaka haka kaga rukubatayhi ila rukubatayya ba wai ya zo ya zauna akwai wasu sun ce wai ya zo ya zauna kusa da shi haka ai har yana taba shi sannan kuma sai ya sanya hannunsa wato kamar yana roƙansa eh amma dai abin da yafi magana mafi inganci shine ya zauna ne a gefe shi kuma ya sa hannun shi a nan dan nuna ladabi eh wani yan bazai da ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi an yi ahtariza ya zama ya tsaru alal akhlaq ta zama daga mu mugga ɗabi'u kar ka zama kana ɗalibin ilimi kuma ana complain ana korafi da ka akan muyagun ɗabi'u wani ya daga ci abin da fa sai kun tashi tsaye fa wallahi abin da ake kokawa da ɗalibin ilimi ya yi yawa wani ya ce an bashi bashi bai bayar dawo da shi ba wani ya ce ya yi an yi an bashi ya bai rike amana da ya ba aure wani ya ce an yi hulɗa da shi ba a samu abin da ake son a samu ba na nagarta wani ya ce ya cika ya cika daga kai ba ya da kyawun mu'amala wani ya daga cin abin da ɗalibin ilimi sai mun tashi tsaye wato akwai abin da za ka ga ɗabi'a ce ka tashi da shi kana yaro wani yana ɗabi'an fushi wani yana ɗabi'an kaushi to duk wani ɗabi'an kai za ka bi saboda ilimin da kake yana fice ka yana gyara ka amma dole mu zama mun bambanta tsakanin mu da sauran mutane kare zama duk yayin da aka yi kuɗa da kai a ce kai wanda kuɗa ne ba mutunci baki da ko a ce mai kwaɗa ko a ce kwaɗayi ko a ce baya riƙe aure dole mu kula akwai wanda za ku ga za ka ga shi ubangiji ya bashi ya sanya mishi wato yanayin larura da kuma jarabawa na rashin iya riƙe aure ko kuma sai samu an samu irin su ibnu umar ali to amma dai wannan kare ba zan saboda rashin kirkin kai ya zama saboda wasu abubuwa kaza kaza kaza dole mutum ya koya wannan abubuwa ya ya kiyaye mutuncin addini saboda in bai zai baya ce ai duk ustazan haka suke ai duk malama haka suke ba su da mutunci ni da ba ustazan aure ai gwara ba dan duniya wato ka riga ka je ka ja musu kenan yace fa inna ha kilabu ma'nawiya yace mummunan hali wato wato kare ne amma amma na ma'ana karnuka ne na ma'ana mummunan hali wato cizon ɗalibin ilimi suke yi kamar da kare ke cizo وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ياتي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ملائكة ba sa shiga wajen da akwai ɗakin da akwai wato wannan da yake kare da da sura kusa mai samale ka wannan idan kana san Allah ya taimake ka ilimin ka ya zama kan yana yi maka amfani kuma ya zama ka samu a maka ilimin sai dai ya zama kai ma ka tsiraita daga mummunan hali kamar yadda wanda ke son kowa da kuma Allah ya sa mu gidan nashi albarka zai tsiraita daga daga karnuka a gidansa shi ne ya kawo to ya ce in ni zama kayi kuma ka bar muna hali tare da kai to ba ka da bambanci da wanda ya bar kuma kare da su da gumaka a gidansa ta yadda mala'iku ba su shiga ciki ba kuma Allah ta labda take shi ba wa ina ma ta'allamu al-insanu bi wasat al-malak yace ai dan adam fa yana samun ilimi ne ta hanyar taimakon da Allah ta laki taimakon sa ta hanyar mala'iku wal akhlaqu dhamima yace mummuna dan hali تعرف في كتاب الاخلاق ذاك جاك جاك كويس كتاب الاخلاق ولكن wannan littafi ne nan yake ga ya a koya sa wannan wa kitabuna hadha la yatabilu bayanu bayana yace mu littafin mu duk wannan littafin mu anan ba zai zo ya maka bayanin wannan abubuwan ba ba ba zai maka bayani ba wala yahtariz khususan an takabbur amma dai ya dai ya zama ya ya rabu da malam ilimi ya rabu da girman kai amma at takabbur mutakar akwai girman kai la yahsul ilm to ilmi bai samu ba qila an faɗa al'ilmu harbun lil fatal muta'ali kalsaili harbun lil makadil ali